ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan safiya ta talata yau na sha hudu wata ramadana hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai da uku ga watan uku shekarar dubu biyu da ashirin da shida miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na dawar ƙwa'an da ke na ganyen oda saminaka domin ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alƙur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratul an'am a jiya mun karkare karatu a aya ta ɗari da arba'in da ɗaya a cikin jeren gyar waɗannan ayoyi masu albarka wanda a yau insha Allah ta'ala za mu ɗaura da farin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat kafin nan akwai magana da ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ya yi shi ne alhafihu abubakar ibn mardawiyya a cikin tafsirin wannan aya da isnadin ta zuwa ga abdullahi dan abbas allah ya kara masa da shi da mahaifinsa yana cewa idza sarraka an ta'lama jahl al-arab idan kana so ka gane irin jahilcin larabawa irin maguzanci na larabawa faƙara ma fauka talatin wal mi'a min suratul an'am ka karanta tun daga kan aya ta ɗari da talatin a suratul an'am ka karanta waɗannan ayoyi masu yawa tun daga faɗin Allah ta'ala oke yace qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighayri ilm haƙiƙa waɗanda suka kashe ‘ya'yansu saboda wawanci haƙiƙa sun taɗe sun yi hasara wa harramu ma razaqahumullah suka haramta wa kansu abin da Allah ya azurta su da shi iftira'an 'ala Allah saboda kirkiran ƙarya su jingina ga Allah Allah ya ce qad dhalu haƙiƙa waɗannan sun bace wa ma kanu muhtadina ba su kasance masu shiryuwa ba saboda ga wannan yana daga cikin ainihin wato abubuwan da malamai suka faɗa na jahiliya waɗanda mutanen jahiliya suka dinga yi na kashe yaya mata da kuma kin samun haihuwa ita kanta jin tsoron wai kada ɗan ya zo ya ci abinci tare da shi uban ko wani abu makamancin wannan Allah madaukakin sarki ya dace da mu Allah ta'ala ya ce wa huwa alladhi ansha'a jannati
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الله سبحانه وتعالى يجب وهو الذي أنشأ جنات معروشات Allah madaukaki shine wanda ya halicci gonaki ma'arushatin masu yaɗo a ƙasa wa ghayra ma'arushat da kuma waɗanda ba sa yaɗo ba sa yin inuwa wa zar'a Allah ta'ala shi ya fitar da wan nakhla Allah shi ya fitar da gonaki na dabinai wa zar'a da kuma ƴaƴan itatuwa da shuke-shuke iri-iri muktalifan ukuluhu waɗanda ke da saɓani wajen cin ‘ya'yan itatuwan nasu wazzaituna wa rumman Allah shi ne wanda ya halicci gonakin zaitun da gonakin rumman mutashabihan wa ghayra mutashabi masu kama da juna da marasa kama da juna wajen fis wajen launi da wajen yanayi da wajen ɗanɗano kulu min samarihi idza asmara ku ci daga ‘ya'yansa idan ya yi ‘ya'ya wa atu haqqahu yawma hasadihi kuma ku ba da haƙƙinsa a ranar da aka yi girbinsa wala tusrifu kada ku yi ɓarna innahu la yuhibbul musrifin lallai Allah madaukaki baya son mabarnata ومن الأنعام حمولة وفرشا كما دقا تشكن كما دقا تشكن دبو بن جدا حمولة أقيم صوكا كايا أقيم من يمنيا وفرشا دكما كنانا كنانا بتاشي وأن صوبا دورا متكايا كلوا مما رزقكم الله كشي دقا أبن الله يا أبن تاكل شي ولا تتبعوا خطوات الشيطان kada ku bi hanyoyin shedan kada ku bi sawayen shedan innahu lakum aduwwun mubin lalle shi maƙiyi ne mai bayyana kiyayya a gare ku wannan aya Allah subhanahu wata'ala yana mana wani ƙarin bayani akan ikonsa shine wanda ya fitar da waɗannan gonaki ma'arushat waɗanda ke yaɗo kamar me kamar dankali kamar wake kamar me kamar kankana kamar ainihin wato kokumba duk waɗannan ma'arushat ne saboda su yaɗo suke yi a ƙasa sannan daga ce akwai inabi kala biyu ne akwai wanda ko dai fasara da ke ma'arushat masu yaɗo wasu malamin tafsiri suka ce abinda ake nufi su ne masu rumfa kamar bishiyoyi irin na mangoro kaga suna da rumfuna ko yawwa bishiyoyi irin na ainihin wato dorayi su ma suna da mene inuwa ga shi nan nau'in ƴaƴan itatuwa iri-iri akwai lemu akwai abubuwa iri-iri waɗanda suna yin inuwa akwai kuma gairar ma'arushat waɗanda su kuma ba inuwa suke yi ba ba irin wannan inuwa sai su bude ba an gane wannan saboda ka da masu yaɗo ita kanta abin nan mai sunan shi inabi shi ma ma'arushat saboda ka'ida idan aka shuka shi to sai an sanya masa inda zai dinga bi yana yaɗo a sama haka ne irin su ganyen ogun ya suke yaɗo suke yi irin su ainihin wato garahuni me suke yi yaɗo suke yi wa ya fitar da waɗannan tsirrai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya samar da su shi ne wanda ya fitar da waɗannan gonaki ma'arushatin wa ghaira ma'arushat waɗanda suke masu yaɗo da marasa yaɗo to sai kuma ya ambaci nau'i na bishiyoyi wannakhla da kuma dabino wazzar'a da kuma shukoki iri daban-daban masu amfani ga ɗan adam waɗanda suka sha bamban shine mukhtalifan ukulu waɗanda suka sha bamban wajen ɗanɗanonsu yanzu wanda ya ci apple da wanda ya sha agwalima ɗaya suke agwaliman ta najeriya da wacce ake zuwa da ita daga ghana ba iri ɗaya ba ne ta su can ko wacce ake zuwa daga daga benin republic daga can kwatano tasu mai zaƙi ce agwalimarsu mu kuma namu nan mai mai tsami don haka in ka ci mai tsami akwai amfani da za ta yi maka in ka ci mai zaki akwai abin da za ta baka ina fata an gane wannan so da ka hatta su kansu tsirrai waɗannan ɗanɗano da kaji suna da shi to akwai kuma wani nau'in amfani da suke da shi wanda yake da ainihin wato taimakawa gangan jiki da kuma lafiya yanzu ka ɗauki misali akan lemon zaƙi da lemon tsami lemon zaƙi shi kaɗai idan ka ɗauke shi yanzu amfaninsa za ka tadda ko ciwo ka ji a jikinka kana so nan da nan ciwon ya warke sai ka yi ne sai ka sha lemon zaƙi saboda yana citric yana citric acid zai sa ciwo ya saurin ne saurin warkewa an gani sannan ɓawon lemon wanda ake zuwa wajen masu lemu suna kankare bayan duk nau'in cuta da kake da shi a jinka na malaria malaria ne ko typhoid ko wani matsala na ainihin wato ciwon daji ko wani abu wannan ɓawon da ka gani shi za ka ɗiba ka busar da shi kai garinsa ka dinga dake shi ka dinga sa shi a ruwan zafi da habbatin sauda kana dafawa kana sha ga ikon Allah nan da irin waɗannan ciwuka irin makwabta da ake da shi wanda bakin ka zai dinga tsatsagewa ya nemi mutum ciwo da kuma zafi bawon kawai shi kansa ba ƙarin magani ba ne yanzu akwai ciwon da in ya same ka za ka je asibiti sai an rubuta maka maganin dubu ashirin amma da izinin Allah bawon leman zaki shi zai maka maganin wannan abu so daga in ka sha leman ka a gida ka sho ka sha sai ka sa a wanke bawon a shanya shi ya bushe a dake a ajiye shi a gida da zarar yaro yana zazzabi sai a ɗauka kawai sai a tafasa sai a sa zuma ko wani ba shi ya sha kaga ikon Allah ina fata mun gane wannan to kuma leman kaga shi wannan kenan sannan in kana so ya narkar da abinci nan da nan in ka ci abinci kana so ya zama digestive system ɗinka yana da kyau sosai to in ka sha lemun zaki da ka ci abinci zai saurin narkar da wannan abincin kuma ya taimaka wajen abinci ya bi jiki nan da nan sannan kuma yana da antioxidant shine yana rage kwayoyin cuta da ke yaduwa a jikin dan adam nan da nan a cikin sauri kaga wannan lemon me kenan lemon zaki kenan kuma it's a great source of vitamin C vitamin C ne sosai kasan vitamin C yana sa cin abinci yana saurin warkar da cutuka a jikin dan adam yana da amfanoni iri iri so da kan ka koma kuma kan lemon tsami akwai amfanin layin shi wannan ɗan ƙaramin mai bala'in abin nan tsamin sannan kuma akwai amfani shi kansa lemon ɗan babban mai ɗan zaƙi-zaƙi tsami-tsami ina fata an gani da mai ɗaci-ɗaci akwai lemon ɗaci shi lemon ɗaci kai tsaye komai na shi magani ne za ku shi da ɓawonsa da kayan cikinsa in kana malaria fi ba maka ɗauki wannan kai ka ɓari ka sha bawon kuma a tafasa ma shi ma ka sha daga ikon Allah ko kuma ka yayyanka a kirɓa shi a tashi a tukunya kawai a tafasa ka ɗebi kofi ɗaya ka sha da rana da safe da rana da yamma daga ikon Allah lokacin mahaifinmu yana raye rahimahullah ta'ala ya shuka irin wannan lemon a gida shi baya shan maganin malaria da zarar ya ji zazzabi kawai zai sa a ciro lemon kuma shi ɗan shi yana iya shekara a sama zai nuna ba zai lalace ba haka zai zauce zama sai da ka tsinke shi saboda haka haka zai sa a tsinko leman nan ya ta shan leman da izinin Allah cikin ɗan lokaci kaɗan sai ga ya warke saboda yana da sinadarin quinine a jikin shi da shi ake ɗauka ake yin samfurin irin su Schweppes a ina nufin abubuwan sha irin su Schweppes irin su Tim ɗin nan mai bita lemon to da shi ake yi shi sa duk yadda cikinka kuma ya cushe kake jin magwal ko kana yawan tusa ko wani abu in kana shan irin wannan lemon nan da sai ya daidaita maka waɗannan ƙwayoyin cutar da ke sa maka wannan sai ya kashe su da izinin Allah har maganin ba sai ya maka yanzu kaga muna magana akan mukhtalifan ukuluhu wanda ɗanɗanon su yake da bambanci lemun tsamin nan babban kana yawan shan shi akai akai zai wanke maka mara duk wata matsala ta mafitsara da izinin Allah zai maka maganin shi ka matsa shi sannan ka kuma jefa bawon bayan ka matse kuma sai ka jefa shi kan shi bawon a jiki duka ya jika jikin shayi sai ka dinga ɗaukar kayan kana sha ina ma da a ce za ka ɗan haɗa ɗan citta-citta da ɗan kanin fari to da ya ba da ma'ana sosai ina fata an gane wannan to bayan wannan kamar masu matsalar ciwon abin nan kansan nono kansa ta nono kansa ta mahaifa kansa ta hannu kansa ta kafa kowane irin nau'in kansa idan ka samu shi leman zaƙin leman tsamin lemon din yayyanka shi za a yi sai a kirɓa shi da komai nashi sai a ɗaura a tukunya a tafasa mari lafiya ya sha kofi ɗaya zafi ya sha kofi ɗaya rana ya sha kofi ɗaya yamma duk wani nau'in kumburi da guba da ta taru a jikin mutum da izinin Allah zai dinga cire shi a hankali a hankali har sai an warke matsalar al'ummar Hausawa shine galibin mu mu muna shan magani dan mu ji sauki ne ba dan mu warke ba so daga da mutum ya sha magani rana ɗaya kwana biyu kwana ku ya ga ya dan samu sauki cutar kamar ta lafa sai ci ai shi ya warke ya ma ya ma aje maganin ya ma manta da maganin wala na manta ma da maganin ma ina ma na ji shi oho ko je wani mai cutar sai ya dauko maganin ce in kai ma gashi yi amfani da shi to shi yana ganin kamar ya warke warkewar cuta na da wahala ko da bayan lafiyar kalau zaka ji baka jin komai amma kwaye cutar bata riga ta mutu ba dalilin da yasa kenan asibitin an baka magani za a ce ka sha na sati uku ka sha na sati hudu in ka gama kuma ka dawo ko da ka ji sun ji ka je ka ci ka ba zama kuma asibitin bane in in kila akwai kwayan cutar tana nan kuma ta ci gaba da ruwa a wani wuri mun gane wannan Allah ta'ala shi yadda mu wannan zance mu aje shi gefe guda saboda ba shi da muhimmanci sosai amma dai mukhtalifan ukuluhu wanda dandanon sa yana da bambanci zaituna sannan kuma ga bishiyoyi na zaitun zaitun Allah da kansa yake yake menene زيتونة من شجرة مباركة زيتونة سوكا بشيا زيتون تيقاني من البركة يا أنسى ما قليني ganyensa magani ne sassakensa magani ne saiwansa magani ne kuma duk miyagun cutukan da muke fama da su din nan ciwon siga hawan jini ciwon koda ciwon hanta ciwon gaɓoɓi ciwon sanyi ciwon menene duk zaitun na maganin waɗannan abubuwa da izinin Allah shi yasa in Allah ya ambata abu a Qur'ani baya ambata abun haka kawai sar kawai karanta a wuce a sai an yi ta'ammuli me yace menene hikimar da sa Allah ya ambaci waɗannan abubuwa tunda muna ɗan bincike kan harkar magunguna shi yasa nake ɗan muku wannan bayani ila da Allah ba za ka ji a wajen wani ba mun gane wannan kai to zaitun yana da wannan shi yasa in dai kana da matsalar ulsa ne ma kake so ka warke gaba daya to ka je ka sai kwalban zaitun din kamai kullum da safe kafin ka ci komai ka sha cokali daya sai bayan awa daya ka karya bayan ka gama cin abincin dare kuma ka ƙara iban cokali ɗaya ka sha kafin ka kwanta da izinin Allah za ka warke tas ba tare ka haɗa komai ba ina fata mun gane wannan yana da muhimmanci kwarai kuma zai taimaka wajen controlling din shuganka da hawan jininka da duk waɗannan abubuwa ka samu nagartaccen man zaitun ka dinga amfani da shi eh sai ka zo kamfani karba kalla eh to ai shine ai eh duk wani zaitun da gani ɗan Najeriya ka saya ka sai kamfanin Alhawaj ko ka sai kamfanin menene sunan su na manta sunan kamfanin an gani yawa akwai himani akwai kuma oh na manta dai gaskiya suna da yawa gaskiya yawa yan masar kenan akwai kuma na Spain kamfanin Spain da na Spain da na Algeria da na Palestine kusan shine wanda yafi kowanne kyau a cikin nau'in zato za ga nasu in maganin sa kyan fata ne ba a magana maganin tsoro da gashi in gashin ka yana ciccinyewa kana amfani da shi gashin ka duk zai dawo sannan hatta haccen fatan kan kana fata dawo ka dinga shafa zaitun sannan shansa yana magunguna abubuwa iri iri iri a cikin jikin dan adam to kaga Allah ta'ala bai ambace shi kawai dan mu karanta mu ce a ce gonan zaitun ba menene amfanin zaitun a cikin dan adam a wancan ranar mun fara magana akai da ka auraqu zaitun shi kansa ganyen zaitun din cutukan mara cutukan hanji saifa hanta zuciya duk waɗannan manya-manyan organs na jikin ɗan adam da ke ba da matsala to duk ganyen zaitun na maganin su da izinin Allah to sai ka je ka nemi fa'idojin ka saurara a wurin likitoci su gaya maka tunda nan ba muna magana likitanci bane eh muna dai dan haskakawa ne game da wannan sannan wa rumman da kuma rumman kun san rumman ko shi yake cewa pomegranate an gani pomegranate shi wani ɗan tsoro ne za ka gan shi akwai wani bawan Allah yana shi a nan yankin guri yana kawo tirai yana siyarwa za ka gan shi jajawure shi kamar bitrut an san bitrut ko wannan ɗan tsoro ne samar da jini a jikin ɗan adam nan da nan to kamar shi yake amma shi za ka gan shi round ne haka yana ɗan baki to ɓare shi ake sai a cinye 'ya'yan cikin da kuma kayan zaƙin ba a cin fatan yana ɗanye saboda yana da guba idan yana ɗanye haka ci zai cutar waka in an ci fatar ba za a yar ba sai a busar da ita ita kuma ita kuma tana da amfani da yawa tana maganin matsalar ulsa magunguna na matsalar mahaifa magunguna na matsalar abin da ya shafi al'ada magunguna abin da ya shafi ciwon zuciya magunguna abin da ya shafi ciwon koda magunguna abin da ya shafi abubuwa irin waɗannan da yawa rumman yana wannan magani daga shi rumman ɗin komai na shi ma magani ne da ganyensa da sassaƙensa da kuma saiwansa da komai na shi ma magani ne amma musamman wannan ɓawon kuma yana maganin sanyin mara kowane iri ana haɗawa da shi a haɗa da kulba a haɗa da habba da wasu irin su yansun su zaitir sai a dinga tafasawa ana sha da irin Allah nan za ka ga an samu sauki har da matsalolin ulcer stomach ulcer peptic ulcer menene ga sunan dai duka to rumman shi ma yana da wannan alherin da kake gani sannan mutashabihan wa ghayra mutashabi akwai wanda suke kama da juna da wanda baya kama da juna ko daga cikin nau'in lemu za ga akwai wanda ke kama da juna ko yawwa da leman zaki da leman daci za ga akwai kamanceceniya tsakaninsu amma idan ka yanka kowanne ka sha za ka ji bambanci a wajen mai a wajen ɗanɗano da ma wajen aiki a jikin mun gane wannan shi ne Allah ta'ala sai yake ambatawa akwai masu kama da juna da wanda baya kama da juna an gane wannan sannan ga kuma irin bishiyoyin mangoro da Allah ya bamu bishiyoyi masu albarka mal bishiyar mangoro ai alba karamin alkhairi bane mangwar kawai muna barin ta a banza ne sai mu sha yayin amma komai na mangwar magani ne sassaƙen ta in ba zai ke damun ka domin sassaƙen ka dinga tafasawa kana sha ko da ganyen ma ga masu ciki ma yana taimaka musu wajen sauƙaƙa musu wannan wahalhalu wajen haihuwa da sauran abubuwa irin waɗannan da maganin hawan jini da maganin batir ko mangwaron ma iri iri ne akwai mangwaro jan mangwaro akwai farar mangwaro yawwa in ana son haɗa maganin ba su mai kyau sai dai a nemi jan da kuma faran sai a haɗa su guda kamar ɗorawa ita ma akwai fara akwai ja saboda ka amfanin ja daban amfanin faran ɗorawa ita ma daban kowanne akwai irin amfanin da yake bada kaga dai bishiya ce iri ɗaya su kansu ƴaƴan da ke fitarwa iri ɗaya amma kuma nau'in su ya sha bamban yadda Allah ya halicce su kuma yanayin amfanin su ma a jikin adam sai zama ya sha bamban da juna duk waɗannan suna da matuƙar amfani a jikin ɗan adam wanda in yi amfani da su da izinin Allah zai dinga samun alkhairai masu yawa ɓangaren basir ne ɓangaren cutukan fata ne abubuwa iri-iri cutukan mara da wasu abubuwa irin waɗannan amma yadda aka yi mana aka cuce mu shine sai aka raba da magungunan mu na gargajiya kullum sai dai ka je kemis ka sai kwaya ham kai ta hambaɗa to shi yasa in kana hawan jini ka fara shan ƙwayar hawan jini sai ka maka ciwon siga in kana ci in kana ciwon siga kuma kana shan maganin ciwon siga sai ya maka da hawan jini dan su cutar su aure ba a warkewa aure su hawan jini ba a warkewa ciwon siga ba a warkewa sai dai a ta maneji kuma sun wanke kwalan mutane cewa ba a warkewa a cutar ciwon siga ba a warkewa a cutar hawan jini wallahi ƙarya ne ana warkewa tas manzon Allah ne ya faɗa ni kulli da'in dawa kowane ciwo yana da magani fa idza usiba da'u dawa'a shufiya bi idnillah duk lokacin da ya zama magani ya dace da irin ciwo to da izinin Allah sai mutum ya warke ai an gama ko manzo Allah ne faɗa kuma yace habbatu sauda shifa'un min kulli da'in illa sam wa samu al-maut yace habbatu sauda tana magani waraka ce ga kowane irin ciwo a jikin mutum sai yace sai dai mutuwa kaga alkufa tana magani yawa ai kufa ma ciwo ne in ya sami proper management yana ga wanda ya tsufa a cikin gata da wanda ya tsufa a cikin talauci ma da da bambanci wannan ya samu shi ƙara roƙon Allah ya tsage daga talaucin nan eh mafiyacin bawa ne eh ba shi da daɗi Allah ya bada babu Allah karba mu da babu to shi yasa kake ganin haka wanda ya tsufa a cikin gata zaka ga shi ai tsufan shi baya zuwa da wannan gaddadin galibi amma wanda ya zama ba gata malam ai sai da hali yayi ga kuma talauci ga ga jahilci ai abubuwa bin nan suka hadu to da ya riga ya mutu murus mutum ya riga ya mutu Allah ka tsare mu da haka jama'a kun ji wannan mu bar wannan lance shi ma wannan dai nau'i ne muke magana akan muktalifan ukulu sannan galibi muka sha mangoro sai mu yanke bawon miyar to kuma a mangoro shi wannan bawon shi ne maganin so ka in ka sha ɗan ciki ka sha zaƙin baka sha bawon mai baurin nan to baka ci magani ba a kara maka Allah ka zubar da magani ka sha zaƙi an gane dai saboda ka duk yadda mangoro yake in ka yankin ka yanko ka ci shi da bawon da ɗan cikin shine asalin ka samu fa'ida mai yawa kuma shi kanshi mangoro yanzu yadda ake yadda an ga mangoro lokacin shi za ga ana ta yadda ƙwallon mangoro kai ka je ka dinga tattarowa ka ta tattarowa sai a zo a fasa a ciro ɗan cikin sai a ɗan soya shi da ke soya gyaɗa shi ma sai a markaɗe shi sai a yi garinsa shi ma ta fa'ida ce mai girma ƙwarai da gaske ɗan cikin ƙwallon mangwara a yi ƙwarai da gaske wannan kan ai sai dai kuma in kun biya illa iyaka mun gane wannan to almuhim Allah ya ce mukhtalifan ukulu kaga ɗanɗanon su yana da bambanci hatta bangoro akwai mai tsami akwai mai zaki haka ne yawwa to hatta harshenka da ke cikin bakinka Allah ya karkasa maka shi zuwa kashi kashi yanzu inda kake jin ɗaci daban da inda kake jin zaki inda kake jin tsami daban da inda kake kake tantance bauri kowane bangare harshenka a rarrabe yake kuma yayin da zaka sha magani da ka tsaura a bakinka wannan harshen naka inda Allah ya sa shi ne mai jin wannan ba za ka ji bauri ba za ka ji zaƙi ba inda ke da baurin ne kadai zai taru wannan magani to daga ɗanɗanon da kai zai ɗauki wannan ɗanɗanon ya kai gabar da ake bukata a cikin jikinka shi ma wannan wani irin wani baiwa ne da Allah ta'ala ya maharshe ko na musamman amfaninsa ba kawai magana ba ce shi za kuskure ne za ka sha magani wai sai mutum ya ɗauki magani wai wai shi ba sai ya ji ɗanɗanon shi akan harshe wai sai ya saci an ciki sai ya wuce kawai ba tare da ya ji ɗanɗanon ba to shi ma ka rage ba kanka aikin magani ne dan zaman shi akan harshen ka akwai wani amfani da zai maka na musamman tun daga nan za a fara narkar da wannan maganin ko abinci ne za a fara narkar da shi tun daga kan harshen ka zai fara narkewa ya kai makogwaro ana narkawa kafin ya kai uwar hanji ya samu canjin yawo iri daban-daban wanda ke zarkar da abinci shi yasa bayan kaci yana shiga cikin kashi a dawo da shi sai ya zama amai yanzu ba kuma abinci ya zama ba ya zama mene ya zama amai sai kaga wasu irin yawo da wasu irin majina majina wasu abubuwa a cikin shi wanda kai baka ci da wannan abin ba amma Allah ya harja su a cikin jikinka kuma abincin da kake ciyo da gobe shi ke baka waɗannan sinadaran mun gane wannan shi yasa malaman kiwon lafiya suka ce duk lokacin da aka zo su wani season misali kamar yanzu muke cikin rani ko ai akwai abubuwan da aka fi samu yanzu na ci kamar me kamar kankana kamar me lemu kamar me kokumba ko kamar me kamar gwanda to idan irin wannan lokacin yayi to duk irin waɗannan abubuwan ka riƙa yawancin su irin su yalo irin su yalan bello irin su gauta kowanne ka dinga siya kar kana ci jikinka zai dinga ɗaukan wannan sinadarin yana ajiyewa lokacin da bukata irin su karas lokacin da bukatar wannan abin ya zo ko wata cuta ta din faro ka to sai jikinka ya ɗauko wannan sinadarin sai ya ai- sai ya amfani da shi amma idan a zamanin babu wannan abin sai an ja ita wahalar nemowa kafin a nemo kaji gata mun gane wannan shi ne amfanin in lokacin su yayi ka dinga cin su ka sai gauta ka sai ya lokaci ka sai wannan ka ci yana da muhimmanci kwarai da gaske wannan ba karama bane kula ne da lafiya jama'a mun gane wannan a da yawa yana gyara ciki yana saukar da zafin jiki yana kuma maganin basir kwarai da gaske yana maganin kuma ulcer duka da ita bawon idan aka fere shi aka aka busar da bawon shi ma kuma akwai amfani da yake da shi yana amfani ga mata wajen kawo su ni'ima masu bushewa sannan kuma ana amfani da shi wajen maganin ulcer an kana shi da madara zaka warke da izinin Allah duk wannan kaga ma'arushat min ghayr ma'arushat wan nakhla sannan akwai gonakin dabinai wa ma adraka ma dabinu eh dabino kam ai bawan Allah ne shi yasa ga Allah ya yawaita ambatan dabino dabino dabino a cikin Qur'ani saboda dabino yana da amfani da yawa dabino yana gyara jiki kwarai kuma na bada sirrin anan ran na ce in ka wuyi sahur karshe ka samu dabino ka ci sannan ka sha ruwa ba san ko ni ya gwada ba kun gani ba amfani da fa'ida bari mu je na ambata kawai tunda ba zai muku amfani ba eh to ya kaji yawwa zai yi wahalan gaske ka ga yawan kishi yawan yunwa yana damun ka in dai zaka ci dabino saboda shi Allah ya sa mai dukkanin nau'in sinadaran abinci da jiki ke bukata akwai a cikin dabino shi sa mutanen mutanen yankin yankin tsibirin larabawa da ke da bala'in zafi zaka suna yawan amfani da dabino kaga shi barijin ne yana da yabusa yana kuma da rutuba wannan wani yare ne na malaman ilmu tabi'a na magunguna an gani zai sasseta ma jikinka da abubuwa iri-iri sannan ga kuka malam da a ce aka fi shan kuka malam ta gama riƙewa ta gama girma ka duk ba amfani da ita sassaƙin kukan ne ganyen kukan ne ƴaƴan kukan ne babu abin da ba shi da amfani a jikin kuka amma sai ga duk mun yi watsi da shi ga Allah yana ambata a Qur'ani cewa akwai bishiyoyi iri daban-daban da Allah ya yi ba kawai ya ambata maka bishiyoyin bane ka ji a ai akwai bishiyan kaza akwai ruman akwai kaza ina jin cin ruɗuru wani amfani ne maka jinka idan ka ci saboda dukkanin ciwon lafiyar mu yana da alaka da abubuwan da muke ci yau da gobe jama'a mun gane wannan yawwa dan haka wa zaituna wa rumana sai ce mutashabihan wa ghayra mutashabih masu kama da juna da waɗanda ba su da kama da juna sai Allah ya ce kulu min thamari ku ci daga ƴaƴan itatuwansa kun ji ba ku ci daga ƴaƴan itatuwansa saboda ka je ka je ka siyo ƴaƴan zaitun ka zo ka dinga ci abin ka ko to Allah ya ce a ci rumman na Allah ya ce a ci dabin na Allah ya ce a ci ko bishiyoyin da shukokin na Allah ya ce a ci kaga za a ni ba ni ba na son kwalama wallahi ko kai kawai ciye ciye ma mutane yawa shi yasa baka da lafiya an gane wannan Allah ka shirye da mu saboda haka Allah ce kulu min samarihi idza asmar ku ci daga ƴaƴan itatuwan idan tayi idan sun yi ƴaƴa wa atu haqqahu yawma hasadi sannan ku bayar da zakkarsa shine haqqahu din ku bayar da zakkansa a ranar girbin sa wala tusrifu kada ku yi barna kada ku wuce iyaka innahu la yuhibbul musrifin Allah ta'ala baya son masu barna baya son mabarnata ina fata mun gane wannan a wata kira'ar wa atu haqqahu yawma hisadihi da yin kasra a kasan ha'un yawma hisadihi haka imamu nafi ya karanta da imamu abu amr basri da sauran makaranta an gane wannan ku yawma hisadihi ranan da aka girbe shi aka taskace shi kenan aka gyara yawma hasadihi shi yasa ba a ce hasada yahsudu sai ce hasdan amma nan Allah cewa ya hasadihi bai ce hasadan ba da yake nufi da wannan shi ma na kwani balaga na alqur'ani shine ba ranan da aka cire amfani aka fa girbin ba ranan ake ba da zakan ba sai ranan da aka cashe aka gyara aka tabbatar da adadin abin da aka samu sannan sai a cire zakka ko kuwa inda an ce ne ka ba da haƙƙinsa ranan girbinsa to ranan da aka girma masa ranar da aka cire zakka zai yiwu na'am ba zai yiwu ba an gane wannan ne to kaga wannan kenan shi yasa ga muke cewa su masu suka na duk bata tuni malam in sun ce Allah cewa aqimus salata wa atuz zakata to ke kaga dole duk ran da kai sallah sai ka bada zakka kuma an gane ai kwarai ka ce Allah ya hada su ya zaka raba kai kuma Allah ya hada kai ka raba mun gane wannan duk bata tuni malam in ana magana aka ce ka bada zakka to abi zaka bada zakkan kuma nan ma da aka ce wa atu haqqahu yawma asadihi shin dukkanin abin da muka ambata ne yake cire zakka ane wa tumatiri zakka ana maruman zakka na'am ana mishi amma idan ya bushe amma idan danyensa ne ba a masa zakka an ga ana zakka a tarugu ana zakar rake na'am ana yi ana zakar gwanda kankana fa yawwa duk abin da baya ajiyuwa ya kai shekara a matsayin abinci gali ba mishi zakka an gani amma ka cire gero ka cire dauro ka cire masara ka cire shinkafa ko ka cire duk waɗannan ka cire acca ka cire mai sunan shi tamba da duk waɗannan abubuwan duk ana masa zakka kuma idan ruwan sama ne ya shayar kawai za ka cire nawa ne ɗaya bisa goma ne ɗaya bisa goma na abin da kai shi ne abin da zai baka ina fata an gane manzo Allah kuma a wannan ma yace babu abin da bai kai ausiki biyar ba babu zakka a ciki ina fata an gane ausiki biyar kuma shine buhu shida da kusan mudu ashirin haka daga nan zakka ke farawa daga idan buhu biyar ne kai baka da zakka a masara ko ko gero ko wani abu bai kai ba amma in ya kai buhu shida daga buhu shida yake farawa ina fata an gane sai a duba a gani to nawa ne buhu shida mudu nawa yake yi sai a lissafin muduna ne sai a raba ɗaya bisa goma a ga nawa ne zai bayar idan ruwan sama ne shayar idan kuma kai ne kai bar ruwa ka noma masaran da rani nan ma za ka ba da zakar amma za ta zama za ka ba da ɗaya bisa ashirin misali a da in a buhu goma za ka cire buhu ɗaya to yanzu a buhu goma rabi za ka cire saboda wahalar da ka sha na bar ruwa sai Allah ya bin kayanka mun gane wannan ai to wannan ka'ida ce game da abin da shafi ainihin wato zakka kenan waɗannan ababe da ake ci na kayan marmari su ba su da zakka amma idan mun bi hanyar bata irin na ɗan ƙur'ani tsalla to duk waɗannan ababen sai musu zakka to kuma ya za musu zakkan waye ne bayani ya za a cire zakkan kawai Allah sai ce wa afi zakata kawai ya shiru shi kenan manzo Allah shi kurma ne manzo Allah shi baya bayani yana yiwa haka su abin da ke cewa kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kurma ne tun yanzu ya ce kawai ba eh bai taɓa yin komai ba ko an sauka mishi da qur'ani ne shi ma ya karanta yadda ce karatu na ragamza shi kenan kawai an yi an tashi to kaga wannan hakikanin bata ke tunda Allah ta'ala ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun kaji sannan babu wani manzon da Allah ya aika sai da yaran mutanen garin su wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi Allah yake li yubayyana lahum dan ya musu bayanin abinda aka saukar musu ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiz alkhabitha min at-tayyib an gane wannan ai so komai Allah ta'ala yi bayanin sa Qur'ani akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne suke yin fashin baki game da ya za a fahimci shi kansa alkur'ani ranar muna magana da wani akwai wani shi wai shi yan biyu alkur'ani zalla yana na kan tiktok wani batacce na ce to yanzu yanzu kuwa wa kuka yi shi da cikin sahabbai ya ce su fa an dai shi akwai sahabbai din kawai amma su ba ta yadda ba akwai wani abubakar akwai wani umar akwai wani usman su duk ba ta yadda waɗannan ba kawai ba su ma san da su ba kawai yanzu sai dai manzo Allah ya rayu da wasu mutane sunayen matansa fa su ba su sani ba to kaji wani kaji wani bata kenan kuma na daban amma yanzu ila ka tambayi wane ne malamin su ta ce shine wane dan wane a gari ka za ka haife shi rayuwar shi ma ya karatu a wajen wajen malam wane ya yi karatu a wajen wane a amma su sahabbai haka za a tafi kurum ba labarin su babu tarihin su babu ayyukan su ba komai wannan fata kenan Allah ka tsare mana imanin mu وآتوا حقه يوم حصاده كبادا حق انسا كشري زكانسا رانا دا أكشري ونن أنفاني ولا تسرفوا كذا كوي برنا كذا كوي شئياكا إنه لا يحب المسرفين دومن الله تعالى بايا سمشاري مصبرنا إذا مكنا آية دشو أن الله شو ولا تسرفوا ابن كثير رحمه الله تعالى yake cewa wasu malamai sun ce ma'anar wannan la tusrifu fil i'ta'i fatu'qu fawqa al-ma'ruf kada ya zama kuma in ka tashi bayarwa ka bayar har ya wuce iyaka kai kuma a waye gari baka da komai an gane wannan kai e ko kyauta da ake yi aka ce ka taimaka ma wannan sadaka to kada kai ka ɗauki kai ƙorin ka bada kai baka da kosisi to ai kai ma sai ka zama roƙin kuma al'asr kuma aku kai roƙo mun gane wannan kai shi ne kamar da Allah ta'ala ke faɗi wa in ma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura sai Allah ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika kada ka sanya hannayenka sun so a rataye auyanka shine kada ka zama roƙi sai kuma Allah ya ce wala tabsuquha kullal basti kada kuma ka tashi shimfiɗawa ka ba da duk abin da ke hannunka fa taqa'u da maluman sai ka zama sai ka zauna ka zama abin zargi mahsuran wanda ba shi da komai an gane wannan kai saboda ka wala tusrifu kada ku ketare iyaka kada ku ci iyaka ina fata an gane wannan saboda haka wasu zaka suna badawa su wuce iyaka a wajen badawa haka wasu malaman suka faɗa ina fata an gane wannan wasu malamai suka ce a abin da ake nufi dai kada a wuce iyaka a yi almubazzaranci da wannan abin a nuna kamar ma ba shi da kima ina fata an gane wannan kamar da Allah ta'ala yake faɗi a suratul arafi yana cewa wa kulu washrabu wa la tusrifu ku ci ku sha amma kada ku wuce iyaka kada ku yi barna a suratul isra'i Allah ta'ala ce wa la tubazzir tabrira kada ku yi almubazzaranci kada ku yi wadaƙa da wannan dukiyar ku dinga watsar da ita ba tare da wata kima ba domin innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin masu almubazzaranci sun zama ƴan uwa ne na shaitan wa kana shaytanu li rabbih kafura shi ko shaitan mai kafirce wa ubangijin sa ne subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki mai jagoranci ne akai to don haka a wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya mana waɗannan bayanai cewa Allah baya son masu almubazzarinci kallon Allah ya baka dukiya ka dinga wadaka da kai da yadda aka dama wannan tsarin da EFCC suka kawo cewa duk wanda ya wulakanta naira sai an kama shi tsari ne mai kyau inda za a bi shi yana da muhimmanci hata irin manni da ake yi a wurin bukukuwa irin a ta manna kuɗi ana tattaka su dinnan a wannan wulakanta dukiya ne abin da wani yake nema ya samu ya ɗan ce ba ne yanzu wanda aka yi wa wannan hadarin ne rorin da za a ɗan nemi danki ɗaya ba wani da sai je ta muku addu'a ya ta godiya mala to bai da abin da zai sha gida ballantana masu manna daloli mala ka samu ta dala ɗari aikin shar ko ballantana ka samu dala dubu ka yi kuma shi kenan kuma ko kuwa dala dubu nawa ce kaga miliyan ɗaya da wani abu kai an kashe kuɗin Najeriya Allah ya kiyaye Allah mun zama masu kuɗin yayi shi za mu ke cin ya malam saboda policy ya riga ya lalata tsarin kuɗin mu shi sa kuɗin ba daraja kuma duk wannan bashe-bashen da ake ciwo a ƙasashen waje duk wannan man ake sai dan waje na biliyoyi ko kuma sai an je an ciwo wani bashi an ƙara ciwo wani bashi an ƙara ciwo wani bashi to mu dai bashi ne ba mu ga abin da ake da shi ba amma idan akwai shi a nuna mana ko eh Allah ya sa mu dace zaka almubazzaranci abu ne wanda baya da kyau Allah baya son almubazzaranci da abinci ko kuma da dukiya ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace don haka bayan wannan sai Allah ta'ala kuma yi bayani dangane da abin da za a ciyar na zakkan waɗannan sai Allah ya ce wa min al-an'ami haka nan daga cikin dabbobin gida hamulatan akwai manya-manya su ne hamula ko kuma hamulatan akwai waɗanda ake ɗaura wa kaya kamar me raƙumi doki aha jaki alfajari shanu duka a ɗora musu kaya ina fata an gane wa in kane ta samiya ba a ita da ɗora mata kaya ba amma dai akan ɗora mata kayan kuma ana amfani da ita wajen noma an gane wannan kai shi ma raƙumi ana amfani da shi wajen noma shi ma doki ana amfani da shi wajen noma duk wata dabba da ka sani ya danganta da training da kai mata ne yadda kai mata training da aikin da za ta dinga yi maka shine ne shi ta Allah ya ce mana wa tahmilu kaga hamulatan wa tahmilu athqalakum suna daukan kayan nauyinku ila baladin lam takunu balighi zuwa garuruwan da ba ku iya kaiwa ku inda za a nuna ma buhu biyan masara a ce to ka kai marjiri kila kwanda zai iya nan ko buhu biyu na ɗaya ma ba zai yiwu ba ba na tsammanin a garin na akwai mai karfin da za a ce ya ɗauki buhu ɗaya na masara yanzu ya kama hanya har zuwa majiyar ba kutu zai da yi ƙoƙari zai yi nisan gaske amma da wuya ya kaiwa ba tare da ya huta ba ko ba mun ce ba zai yi ba ne amma dai tuki ɗaya daga nan kawai a ce ɗauka ka kai amma ka za ka ɗaura dabba kana kora ta ke tafiyar ta daga nan haka je an gwabba ka gara sabon birni ka wuce can kayar da ma wani ko ba hutu an gane wannan aiki musamman ma juriya me ya juriya irin raƙumi shi sai dai in kai ka gaji ka ce to a tsaya a huta sai ka tsaye da shi ka jalin zami ka ce to nan za a tsaya a huta amma shi ka zai tafi a bishi ba ruwan shi Allah ta'ala ka dace da mu kaga wannan dukkan su dabbobin ni'ima ne da Allah ta'ala ya mana sannan wa farsha akwai kananan dabbobi an gane to kamar wani yayi tambaya waɗanne irin ƙananan dabbobi kuma to Allah sai ya kawo bayani kuma a gaba an gane wannan ai Allah ya ce wa farsha sannan akwai ne akwai ƙananan dabbobi wanda ake ce musu bisashe ko a yaren mutanen arewa arewaci suna ce musu bisashe wannan bisashe wannan bisashe ne ma'ana dabbobi ƙanana awaki da me da tumaki sannan akwai irin su kaji ko akwai agwagi akwai irin su zabi dukkan nau'in dabbobin ne magashin Allah ta'ala ya mana Allah ce kulu mimma razaqakumullah ku ci daga abin da Allah ta'ala ya azurta ku wala tattabi'u khudwati shaytan kada ku bi sawayen shaytan kada ku bi hanyarsa innahu lakum aduwwun mubin lalle Allah ta'ala ya bayyana mana cewa shaytan makiyin mu ne ko makiyi ne wanda yake mabayyani Allah madaukakin sarki ya dace Allah ta ce samaniya ta azwaj samaniya ta azwaj min ad-dha'n ithnayn wa min al-ma'z ithnayn qul الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثى بأما اشتملت عليه أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله سبحانه وتعالى في ثمانية أزواج waɗannan dabbobi da ni'ima da Allah ya ni'imta ku da su sai ce nau'o'i ne guda takwas guda nawa guda takwas min al-ba'ni ithnayn wa min al-ma'z ithnayn daga cikin tumaki akwai jinsi biyu wa min wa min al-ma'z ithnayn daga cikin awaki akwai jinsi biyu qul kace da su azzakaraini harrama am al-unthayayn shin yan biyu maza Allah ya haramta a ci naman su ko kada a dora musu kaya ko ko ɗan biyu mata cikin waɗannan dabbobin na fata an gane wannan amma shtamalat alaihi arhamul unsayayn ko ko abinda wannan mahaifa ta kunsa na waɗannan ƴaƴa guda biyu su ne ba za a ci ba Allah ce nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin ku bani labari ta hanyar ilimi nagartacce inda gaske ne ku masu gaskiya ne wa min al-ibil ithnayn wa min al-baqar ithnayn daga cikin dangin raquma akwai nau'i biyu akwai taguwa akwai amali akwai sa akwai saniya ko ce kuma akwai rago akwai tunciya akwai akuya akwai bunsuru ka zo miko Allah babu wani wanda sunansa ya zo daidai wa daida da namijin da macen ko yawa kamar ce na miji ta mace kaga akwai bambanci haka Allah ya tsara a duniya mala Allah sai ce wa min al-ibli wa min al-ibli ithnain daga cikin dangin raquma akwai nau'i biyu namiji da mace wa min al-baqari ithnayn daga cikin shanu akwai guda biyu sa da saniya qul kace da su azzakaraini harrama am al-unthayaini shin mazan guda biyu Allah ya haramta ko ko matan biyu amma shtamalat alayhi arhamul unthayaini ko kuma abin da yake cikin mahaifar matan guda biyu ne Allah ya haramta am kuntum shuhada'a ko ku kudin nan za ku iya zama shaidu id wasakum Allah bi hada yayin da Allah yayi muku wasici da waɗannan cewa ku haramta wannan ku halatta wancan Allah ta'ala sai ce wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah kadiban li yudilla an-nas bighairi 'ilm babu wanda yafi zaluntar kansa fiye da wanda ya kirkiri ƙarya kuma ya jingina wa Allah wannan ƙaryar ya yi ne liyubillan nasa da gairi ilm don ya ɓatar da mutane ba tare da ilimi ba inna Allah la yahdi al-qawma zalimin lalle Allah ta'ala baya shi yadda mutane suke azzalimi wannan ya gabata a baya ko sun haramta wa kansu abubuwa da yawa su ce waɗannan kayan gonan da waɗannan nau'i na dabbobin ni'ima hijrun حرام ne لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه ba wanda zai ci su sai wanda muke so da riyawarsu wa an'amun hurrimat buhuruha da kuma dabbobin su hana a hau gadan bayan su a hausu wa an'amun la yadhkuruna isma Allah alaiha da dabbobin da ba a ambaton Allah yayin yanka su duk suna yin wannan iftira'an alaihi kirkiran ƙarya ne suka jingina wa Allah shi yasa Allah ce sayajzihim bima kanu yaftarun Allah zai musu sakamako da abin da suke kira na ƙarya suke jingina zuwa ga Allah to sai Allah ya ƙara kalubalanta su anan yace dan wayan dabbobi ne muka halatta ga sunan ga nau'i biyu cikin bisashe ga nau'i biyu cikin manya-manya to yanzu maza biyu da aka haifa su ne aka haramta cin su ko ko mataye guda biyu ko ko abin da mahaifar waɗannan mata guda biyu suka ɗauka na ciki ne daga cikin dabbobin su ne aka haramta shi ne Allah ya ce zo ka tambaye su ko nan kuna za ku iya ba da shaidan yayin da Allah zai halittar nan ya kira ku sai ce muku to ga wannan ku haramta wannan ku halatta za ku iya ba da shaida akan haka sai Allah ce babu wanda ya fi girman zalunci kamar wa kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah don ya batar da mutane ba tare da ilimi ba a shi kaga wanda yake nuna maka jagorori akan bid'a wannan shine aikin su a ja mutane a farauci tunaninsu da hankalinsu saboda ana gan suna da karancin fahimta kai tsaye sai zama ana musu wasa da hankali wajen fahimtar addini sai a ribaci jahilcinsu a nuna musu wani abu a kawo labarai labaran ayya a shimfiɗa saboda a ɓatar da mutane akan wannan saboda an san abin zai iya yi wa mutane daɗi har ce ta amore da haka sai ga mutane sun bi wannan abin saboda bin soyayya zukatansu Allah ta'ala ya mana jagoranci na alkhairi sai za mu dakata da izinin Allah saboda kurewar lokaci sai mu tashi gobe insha Allah ta'ala mu yi tsauraya akan wannan aya sai mu tsora mu cigaba da izinin Allah muna fata Allah ta'ala ya dace da mu da alkhairan duniya da lahira Allah ka fahimtar da mu alqur'ani mai girma Allah ka biya mana bukatun na alkhairi ya Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu da muke cikin halin kakanika yi Allah ka fidda mu ya Allah mu dinnan bamu da wayo bamu da kudura bamu da iyawa Allah ka iya mana yan uwanmu da ake kashewa ƙasar Iran ake kai musu waɗannan hare-hare da wannan yaƙi da ake a gabas ta tsakiya gaba ɗaya Allah muna roƙonka Allah ka takaita wannan yaƙi ya Allah duk wanda yake azzalimi a wannan yaƙin Allah ka halakar da shi Allah duk wanda ke da hannu wajen zalunci a wannan yaƙin Allah ka halakar da shi ya Allah cikin ilimin da ka bawo mun sani Amurka wannan da Isra'ila wannan azalimai ne sukan Allah ka ga bayan su Allah ka rubuce su tun daga farkon sa ƙarshen su Allah ka sanya dukiyarsa zan so ganima ga musulmai Allah ka musu shiryansu Allah ka dodar da tunaninsu duk abin da suka mallaka na technology Allah muna roƙonka Allah ka shafe shi a bayan ƙasa Allah ka rubuza shi Allah ka rubuza aniyansu Allah yadda suka rubuza ƙasashen musulmai suka rubuza Sudan suka rubuza Libya suka rubuza ƙasashenmu na musulmai da yawa suka yi corruption da mutane suka lalata addininka ya Allah Allah kai ma ka lalata su Allah ka rubuza su Allah ka rusa su Allah ka rusa su ya aziz ya jabbar ya aziz ya jabbar ya wahid qahhar اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته